والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau 24 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 14 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidil huda da ke wannan gari na daura GRA katsina state muna cikin tafsirin ayoyin suratun nisa wanda jiya muka kwana akan aya ta 128 muka ce za mu tashi a kanta domin sadar da bayani da juna insha Allah na'am malami Allah ya ce
بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا na'am ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan kuma idan mace ta ji tsoron burtsewa daga mijinta au i'radan ko kuma bijirewa daga gare shi fala junaha alaihima babu laifi a kansu miji da matan ay yusliha bainahuma sulha ko kuma ay yasalaha bainahuma sulha da su yi sulhu a tsakaninsu wa sulhu khair Allah ce kuma yin sulhu shi yafi alheri wa uhdiratil anfusu shuha kuma an kunsawa ainihin wato an kimsawa rayuka tsananin ruwa wa in tuhsinu idan kuka kyautata wa tattaku kuka taqwa fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne cikin abin da kuke aikatawa wannan aya mun yi dogon bayani jiya a cikinta muka ce akwai ɗauraya da ta rage mana mun ji bayani alakarta da ayoyin da suka gabace ta ɗaya kenan sannan mun ji menene ake nufi a nan gurin wani irin nushuzi ake bayani a nan sannan mun ji irin wannan uslubi na cewa wa in imra'atun khafat min ba'liha ai asalinsa wa in khafatin ra'atun nushuzan min ba'liha sai aka jinkirta fi'il din aka gabatar da fa'il din ina fata mun fahimta kamar yadda yace wa in ahadu minal mushrikin istajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون عند أصل وإن استجارك أحد haka wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu shi ma asalin sa an jirkin an jinkirta fi'il din ne aka gabatar da fa'il li agradin balaghiya saboda wasu manufofi na balaga wanda ba nan muke ba a yau ina fata mun fahimta to haka shi ma a nan gurin Allah ce wa in wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan idan mace ta ji tsoron burtsewa daga mijinta ko kuma bijirewa muka ce nushuz ana iya cewa ar-rajulu nashiz wal mar'atu nashiz sannan mun ce al-ba'lu ana nufin az-zawj asalin al-ba'lu shine as-sayyid an cewa miji ba'lu ne saboda shi shugaba ne gare ki Allah haka ya so ya tsara wannan zamantakewa ɗin a ko'ina akwai shugaba haka a gidan aure ma akwai shugaba mijinki shine shugaba ina fatan fahimta to da haka daga wannan matashiya a yau za mu ɗora ma'ana a gidan auratayya matukar ba za mu tsarar wa kanmu cewa akwai shugaba ba to wannan aure babu inda zai je dole ki yadda mijinki shugabanki ne shugaba a matsayin wanda zai miki jagora zuwa ga aljanna shugaba a matsayin ki masa da'a matukar baki yadda cewa mijinki shugabanki bane ba za ki masa da'a ba to wannan aure naku babu inda zai je ina fata mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda nunin haƙƙin miji da yake da shi akan mata da kuma yanayin tsananin biyayyar da ya kamata a ce mace ta yi wa miji da a ce za a umarce a yi wa wani sujjada bayan Allah maɗaukakin sarki da an umarce mace ta yi wa mijinta biyayya sujjada saboda biyayya ina fata mun fahimta don haka ki yadda ki sallama a matsayin mijinki shine a ragamar jagorancin wannan gida take ki masa da'a cikin abin da bai saba ma Allah da manzo ba shi kuma ba a ce ya rike ki a matsayin kamar wata baiwa ba kamar wata wacce zai dinga miki diktatoriya dikto abin nan tsarin mulkin kama karya ko makamancin haka ke ma mutum ce yakan nemi shawararki yakan girmama ki amma kuma ke ma ki bashi wannan girma nasa wannan kawama din tana gurin mazaje ne ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم إنا فتاهم فهمتا to don haka Allah maɗaukakin sarki shi yasa anan aka ce min ba'liha idan kuna tare da mu mun gabatar da bayani har gurin inda muka zo muka ce wannan aya ta zo ne cikon wani ɓangare nata ɓangaren farko akwai nishuzi na ɓangaren mace mace takan yi nishuzi wanda mun ji yaya za a magance shi Allah ya ce falhafizatu qanitatun menene الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضا على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليا إن الله كان عليما خبيرا wannan shine ayoyin da muka yi ɗauraya da su ajiya muka ce waɗancan ayoyin suna magana ne akan nushuzul mar'a wannan kuma tana magana akan nushuzul rajul ma'ana burtsewar ya zama ta ɓangaren miji ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to babu laifi a yi sulhu a tsakani tsakanin miji da mata Allah ya ce wa sulhu khair kuma yin sulhu shine yafi alheri to nafazin yin sulhu tsakanin miji da mata muka ce in aka zo aka ce sulhu to ana nufin wani ya sarayar da wani haƙi nasa wance ita ma ta sarayar da wani haƙi nasa to a nan ne sulhu yake zuwa sulhu ba zai yi ba haka kawai ka ce abin ya maka ɗari bisa ɗari komai a'a dole ka sarayar da wani bangare naka ita ma ta sarayar da wani ɓarayi nata to sai a haɗu akan wannan sulhu kuma wannan ayar ba kaɗai tana nufin sulhu a gidan ma'aurata ko kuma tsakanin miji da mata ko kuma mace ta nemi sulhu tsakaninta da miji iya nan kaɗai ake sulhu yake alheri ba a'a wa sulhu khair ma'ana sulhu shine mafi alheri a dukkanin guraren da Allah ya so ai sulhu to yin wannan sulhun shine mafi alheri ina fatan fahimta idan ba ta bayyana nan kusa ba to za ka ga bayan wasu shekaru ashe wannan sulhun ashe shi ya fi alheri a shekara ta shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki akan gashi sun je sun yi umra ga sunan sun gabatar da wannan umra din kun san kuma mafarkin annabawa gaskiya ne don haka aka tafi wannan umra din a shekara ta shida ba tare da kayan yaƙi ba ba tare da shirin yaƙi ba babu wani makami a tare da su in ban da wukar gindi ta kare kai daga wani naman dawa ko makamancin haka ina fata mun fahimta lokacin da mutanen makka suka ji labarin abin da ya faru suka fito suka ce ba za a yi wannan al'amari ba abin da ya faru ya faru ƙarshe ne aka ce menene za a zo a yi sulhu su sahabbai a lokacin suna ganin an yi ƙarfi yaya za a zo a ce a yi sulhu a irin wannan yanayin su kawai suna ganin a'a a je a yi duk abin da ya faru ya faru kun san lokacin annabi ya aika Usman garin Makka kuma aka zo ana yada cewa qutila Uthman qutila Uthman annabi ya ce ku dukkanin in har sun kashe Uthman to ai masa mubaya akan lalle za a yi wannan yaki duda ba a shigo ba a fito da yin wannan yaki ba an gane da kyau dan haka suka zo suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan lalle za a yi wannan yaki in har ta tabbata an kashe Uthman har shi yasa Allah yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim Allah ya karfafa wannan sulhu mubaya'a da akai laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara akai wannan ainihin wato a mubaya'a din to daga can karshe sai ta bayyana ba a kashe Uthman ba abin da ya wakane wakana aka zo aka lissafo albunudul ittifaqiyya ma'ana bangarori na wannan agreement na sulhu da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wannan umra da aka fito domin ta ba sannan an tsagaita wutar yaki har tsawon shekaru goma sannan dukkanin wanda ya fito daga gurin su ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam za a mayar da su za a mayar da shi can wanda kuma ya tafi daga gurin annabi zuwa can ba za a mayar da shi ba ma'ana a zahiri zaka ce wannan aili salihihim ma'ana wannan sulhun kamar su zai taimaka amma annabi a haka ya ce a yi haƙuri a yi wannan sulhun ina fata mun fahimta da yawa sahabbai a lokacin ransu bai ji daɗi ba sai suke kama annabi sallallahu ya tausaya musu ne aka karɓi wannan sulhun har wasu suka ja a karin fari akan ba za a warware wannan umra din ba amma da ummu salama ta ba da shawarar ya gabatar ya hallala wannan umra tasa kaga da yazo yayi ga baki ɗayansu kuma suka suka san wannan a haka Allah madaukake sarki yake son wannan al'amari to dai dan haka ƴan uwa daga baya sai ta tabbata ashe wannan yin sulhun da aka yi alheri ne shi yafi zama wa menene alheri saboda da yawa akwai waɗanda a cikin garin makka suna so su musulunta dama ce ba a samu ba yau da an shiga za a kashe za a yi kare jini biri jini da makamancin haka to don haka yan uwa a duk lokacin da wasu abubuwa aka gane akwai sulhu a zahiri ko a baɗini to lalle wannan sulhun yana da ainihin wato alheri a tattare da shi ina fata fahimta malaman tafsiri a nan gurin suke cewa to haka shi ma sulhu tsakanin ma'aurata a nan gurin da yake cewa fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha sulhu da ake nufi a nan gurin a wajen haƙƙin mace takan sarayar da wani ɓarayi ne nata akwai ɓangaren abin da ya shafi sadakinta akwai ɓangaren abin da ya shafi nafaka ciyarwata akwai ɓangaren abin da ya shafi rabon kwana idan mutum ba matarsa ɗaya ba to waɗannan haƙoƙi ne na mace waɗannan suna babin zaruriyat saboda dukkanin wanda yana da mata sama da ɗaya biyu uku hudu amma bai san babin abin da ya kamata na zaruriyat da hajiyat da tahsiniyat a tsakanin mata ba to gaskiya zai wahala kuma za su dinga gwara shi kuma shi ma zai dinga jin abun ba daɗi ina fata fahimta gabanin duk mutumin da zai je ya ƙara aure ya kamata ya san haƙoƙin kowace mace a kansa menene haƙi menene kyautatawa menene idan na yi wannan za a ce na kyautata idan ban yi ba za a ce baka kyautata ba menene idan baka yi shi ba za a ce ka shiga haƙƙin matarka idan kuma kai a ce ka cika wannan haƙi ina fata mun fahimta to su waɗannan abubuwa din akwai daruriyat akwai abubuwa na larura ga kowace mace akan dole ne kai mata shi akwai kuma abubuwa ne na hajiyat akwai kuma tahsiniyat ina fata mun fahimta to mace ga dukkanin wanda ya je ya auro mace sama da ɗaya tana da haƙƙi na wannan sadaki dole ne ka bata sadaki sannan na biyu dole ne ka bata ciyarwa sannan na uku dole ne ka bata ainihin wato ai wannan raba daidai da ake magana an gane da kyau to sai muka ce mace za ta iya zuwa ta fahimci cewa mijinta kamar yanzu abin da yake nuna mata na so da ƙauna ya ɗanyi baya saboda wasu dalilai ko dai watakila a shekaru ko kuma yanzu baya ganin ta da yadda yake so ko makamancin haka dai wani dalili na daban to ita idan ta fahimci haka sai Allah ya bada mafita akan cewa babu laifi su yi sulhu su zauna a ganin cewa ita a tunaninta zai sake ta shi saki in ba ta ya zama dole ba ba a cika son saki ba shi yasa muka ce gabanin mutum ya saki mace matukar nushuzin daga bangaren ta ne kun ga ai an buwa nan matakin sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza idan abu ya ci tira ne sannan sai a zo maganar saki ina fata mun fahimta to haka shi ma namijin watakila kuna da 'ya'ya watakila kun shekara da yawa watakila watakila to ku duba duk mai yi wadda za ta sa ku ci gaba da zama ɗin gabanin a zo a ce a gintse wannan igiya ta aure ɗin an gane da kyau watakila ke kin manyanta ba ki buƙatar watakila ma ɗa namiji ba ki buƙatar wata sha'awa ba ki buƙatar kaza shi kuma yana da buƙata to sai ki yarje masa watakila ki masa kyautar kwananki akan kin ba wacce da dai a ce ku rabu idan kuka rabu ke kin san da wahala a irin wannan shekaru naki a ce wani ya aure ki ga kuma da tarin yaya kaga tun anan an fara samun ɗaiɗai ainihin wato an ɗaiɗaita kan yara an gane da kyau to babu laifi idan shi ya zo ya sauka akan wani haƙƙi nasa ita ma ta sauka da kan wani haƙƙi nata domin dai a kare waccan martaba da igiya na aure din ina fata mun fahimta idan aka zo ana babin sulhu kada ka zo ka ce a'a gaskiya ni ba zan iya sauka akan wannan ba ita ma ta ce ba za ta iya sauka to ba za a yi sulhu ba kenan in dai ana magana akan sulhu to sai ka yi haƙuri akan wani abu naka na haƙƙi ita ma sai ta yi haƙuri akan nata na wani haƙƙi ina fata mun fahimta shi yasa Allah ya ce wa uhdiratil anfusu shuha kuma an kimsa wa rai tsananin ainihin wato rowa wannan kam ɗabi'a ce ta mutane kowa akwai gwargwadon abinda yake na wannan rowa ko in ce tsananin rowa da yake ɗauke da ita shi yasa a wancan ayar da Allah ya ce a wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun dukkanin wanda ya ainihin wato ya kiyaye ko kuma ya tsorace a tsananin ruwa to fa ulaika ya kiyaye kansa daga wannan tsananin ruwa din waɗannan su ne masu rabota fa ulaika humul muflihun fa man yuqa shuha nafsihi fa ne kowa a wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun to ashahid anan kenan wanda bai kiyaye wa kansa tsananin ruwa ba sai ya zama yana da laifi kenan kun gane ayar Allah ya ce dukkanin wanda ya kiyaye wa kansa tsananin ruwa to waɗannan su ne waɗanda suke yana daga cikin ko su ne waɗanda suke masu rabo to wanda bai kiyaye wa kansa tsananin ruwa yau kenan ba shi da rabo an ce dukkanin wanda yake a mutum ne to yana da wani ɓangare nasa na menene na wannan tsananin ruwa kuma ruwa kala-kala ce abinda za ka so wa kanka ka ƙi so wa ɗan uwanka shi ma wannan zai iya ɗaukar ma'ana mai a shuh tsananin mai tsananin ruwa to kada ya zamo a wajen babin sulhu ita ta fifita kanta a kan shi ko kuma shi ɗin ya fifita kansa a kanta ina fata mun fahimta inda an zo babi na teburi na sulhu to ana dubawa ne wasu haƙoƙin a sarayar da su ba tare da an lura a ce wannan ai jallayi bane ba za a ketara shi ba ina fata mun fahimta to malamai kenan abinda suka yi bayani akan cewa ita mace waɗannan su ne manya-manyan haƙoƙinta idan magana ne na haƙƙi na daruriyat a kai ma'ana dole ne ka ba ta sadakinta dole ne ka kula da ciyarwata sannan kuma dole ne ka kula da abin da ya shafi a wannan rabo ku gane cewa akai ka kula da abin da ya shafi sadaki kam dole ne a matsayinki na uwar gida ko amarya matuƙar za a auro wata ba za ki ce to tun da ni sadaki na dubu kaza ka bani ba to ko in ka tashi ƙaro aure ita ma irin yadda ka bani sadaki haka za ka bata wannan da Allah haƙi ne ko ba haƙi ba ne haƙinta ne a ce wai sai ka ba wa amaryarka irin yadda ka bata ko kuma abin da bai kai nata ba tana da wannan haƙin to in ta samu wani galmi-galmin da ba addini sai ta makure shi akan haka kuma shi sai ya zauna ba ta da ta cewa a nan in yana da shi yayi in ba shi da shi yayi daidai gwargwado ina fata mun fahimta kuma ba ta da ta cewa a cikin wannan lamari din sannan abin da ya shafi ciyarwa ciyarwa zai ciyar daidai gwargwadon bukatunta ne ba zai ce ai tun da waccan yar gidan masu kuɗi ba ce waccan kuma yar gidan talaka to kowa daidai ruwa daidai tsaki tun da ke waccan 'yan talaka ce kin saba cin gabza kin saba cin kaza to aka zan mu'amalance ki ke kuma wannan 'yar gidan masu hannu da shuni ne kin saba cin kaza kin saba cin kaza don haka ke ma aka zan mu'amalance ki a'a ba daidai ba ne an gane da kyau ma'ana abin da yake akwai shi ne ka ba su gwargwadon abin da zai kosar da su kuma daidai karfinka kada ya zamo ka fifita su ta bangaren cima a ko da yaushe wai dan waccan gidansu ga yadda yake waccan ma gidansu ga yadda yake ina fata fahimta amma akwai wani bangare na fifiko a nan da ba laifi ba ne yanzu misali ciyarwa aka ce dole ne ka kula da me da ciyarwarsu da ainihin wato nafakata su amma kuma akwai lokacin da abinda ba wajibi ba ne ba zaruri ba ne wajen ciyarwa ɗin don allah yanzu misali abinci da nama yana daga cikin daruri ko ba shi daga cikin laruri baya daga ciki watakila wani abu wasali ko kuma ƙari akan abin da za ka yi akan wannan abincin to wani ɓangaren kyautatawa ne to shi kuma kyautatawa galibi yana zuwa ne a babin wane ne kai mafi kyautata maka an gane da kyau wanda ya fi kyautata maka rai ta fi karkatuwa zuwa ga nan watakila can ka shiga da kaza can kuma baka shiga da kaza ba kakkace ko kakkice to dan me ka shiga can da kaza nan baka shigo da kaza ba a'a wataƙila ki duba muraja'ar me yasa can aka shiga da kaza nan ba a shiga da kazan ba me yasa can aka yi gabas da tsire aka yi yamma hannu rabbana ta bahaushe babu komai ina fata mun fahimta maimakon ki tanga ta da tsiwa da kaza mm, ki duba ki ga me ya jawo haka ina fata mun fahimta akwai abin da yake na laruri ne ake yi wa mata dole ne a kula da su ba zai taɓa yiwa ka auro mace ka ce ai za ka batta da yunwa ba a za ka ba da ita ta ƙoshi ta ci lafiya lau amma wajen wani irin abinci ko kuma abin da ya daɗu wanda da shi ko ba shi za a ƙoshi to wannan kuma yana zuwa ne a babi na wace ce tafi kyautata maka ina fata mun fahimta haka a babin abin da ya shafi kyauta idan mutum zai yi kyauta wacce ba ta dole ba ma'ana abinda ba na tufatarwa ba kaga dole ne tufatarwa tana daga cikin nafaka nafaka ma'ana uh, tufatar da, da iyalinka wajibi ne a kanka don baka tsammanin iyayenta su zo su mata wannan tufafi ɗin to bayan ka tufatar da su na wajibi abinda yake na daɗuwa akan kyautatawa ne kawai to bai zama lalle a babin kyautatawa don kai waccan ita ma waccan a ce dole sai kai mata ba ya danganta da irin menene waccan tafi maka mecece waccan ba ta maka ina fata mun fahimta kuma ya danganta daidai ruwa daidai tsarki amma wannan ina babi ne assala mas'alan nake a asali a matsayin da laifi ko ba laifi amma idan kana son fita daga hayaniya da rudu na matan yau to fa in kai can kai a can ina fata mun fahimta dan a zauna lafiya dan wata ba za ta taba gane wannan karatu da muke yi ba in kai malam ne tukunna in ba malam bane kaga abin zai yi wahala to malamin ma watakila yaushe ya ya ya ya kafin a abin nan an gane da kyau to don haka abin yana danganta ne a babi na cewa ga haƙƙi to shine muke wannan babi din amma a babi na cewa na zaman lafiya to in kai can shi ma can kai a can watakila wancan sun tashi suna da biki sai ta ce tana da buƙatar gudunmawa za ta bayar a gidansu ko za ta ba wa ƙawata ko za ta ba wa kaza don Allah wannan yana daga cikin wajibin da in kai wannan sai kai waccan ita ma in ta tashi bikinta ai tun da kai wa kande ni ma sai kai mini ni DJ ina fata mun fahimta a'a wannan ba haƙi bane ya danganta da ƙarfinsa a lokacin kuma ya danganta da kyautatawar da aka yi masa ya ji daɗin ya bayar ko kada ya bayar idan ya ce ba zai bayar ba ba za a ce ya yi zalunci kuma bai kula da ciyarwar da aka ɗora masa ba ina fata mun fahimta ko wata ta ce kuɗin anko ko wata ta ce kuɗin kaza kuɗin abin da ta taimaki wata amma idan kana son a zauna lafiya idan har kai a can kuma ta san an yi a can to kai a can ina fata mun fahimta dan dai a toshe bakin tsanya amma ke idan bai yi ba idan kina neman haƙƙi ne to fa baki da cewa dole sai an miki ina fata mun fahimta wataƙila waccan tana zuwa makaranta sai ka ce to bari ka siyo mata motar da za ta rage nisan tafiya ita kuma waccan ba ta zuwa makaranta ha ina fata mun fahimta yayin da ka siyo waccan waccan ta kyalla ta gani za ta yi ce ai dole ita ma sai an siyo mata me waccan mota ɗin don me aka siyo waccan amma fa kai ka duba buƙatuwar waccan ta sa ka siyo mata mota waccan kuma wataƙila ba ta da wannan buƙatun to ina mai tabbatar maka kam ita ma waccan sai ta ƙirƙiro abin da zai sa sai kayi in ko ba kai ba ka shiga zalimu kenan to mata sai ka san yadda za ka tafiyar da su amma ina nuna muku idan bai yi ɗin ba bai zama zalimin ba saboda waccan bukatunta ne ya bayu aka yi haka wannan kuma bukatunta ya biya mata ba ta daga cikin bukatun sai mata mota amma in kana son zama lafiya ka sai mata mota ka sai waccan mota wataƙila waccan sai ta samu matsala a wayarta sai ka ɓaro mata iphone 16 waccan ta hanga ta hangani ta ga ita android ce da ita gatanan gatanan zaman lafiya ka siyo waccan ka siyo waccan amma in bai siyo ba waccan da tafi bukatuwa kuma ta yi masa wani abin jin daɗi ba fa haƙƙinki ba ne in bai ba amma don zaman lafiya siyo musu su biyan ana gane karatun? so mata idan ba sa gane wannan babin wata sai ta ta tada kumfar baka akan an zalunce ta ta yi ta kaza ta yi ta kaza ta sawa kanta hawan jini akan me akan mazan yau zaki tada hawan jini ki komar da wukar abin da yake wani lokacin ashe baki fahimci yaya haƙƙin yake da kyau bane ina fata mun fahimta kuna buƙatar ku san menene haƙiƙanin haƙƙin ku in ba a yi muku ba a lokacin ne za ki tsiwa ki nemi haƙƙi akan dole sai an miki wataƙila gida ɗaya suke idan ya shiga can gidan ko ya shiga can ɗakin yakan fi daɗewa a ciki ko kuma idan ya shiga ina jinsa yana ta dariya ina jinsa yana ta kaza yana ta kaza in ya shigo nan gurin babu abin da yake yi haƙƙi ne ya danganta iya ruwa fidda kai ina fata mun fahimta idan kin iya ruwa ki fidda kanki in baki iya ruwa ba to watakila duk abin da kika ji waya kai ki ki kasa kai ki kasa kunne ina fata mun fahimta dan haka shi namiji ba a ce idan ya je can duk abin da ko kuma mu dan jinkirta ta aya tana ƙasa kada mu riga malam masallaci ko walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa zamu zo insha Allah abinda muke cewa anan to waɗannan su ne haƙoƙin da yana da kyau mu kula da su amma ɓangaren abin da ya shafi haƙƙi na saduwa mu'amala ta aure shi ma za mu jinkirta shi wannan malamai suna ba su sa shi a ɓangaren na cewa haƙƙi ne na mace sukan sa shi ne a matsayin ya danganta da nishaɗi na shi ɗa namiji da kuma buƙatuwarsa zuwa ga wannan ku tuna min shi ma yana cikin ƙarƙashin aya ta ƙasa ina fata mun fahimta abinda dai nake so mu isar a wannan aya din shine idan mace ta ga alamar mijinta fa ya canza mata yana neman za su rabu za su yi kaza to su zo su hau teburin sulhu menene ya zafi ne abu kaza abu kaza kake so to shikenan na yafa kaza kai ma ka dan daga kafa a guri kaza a ci gaba da lafiya mu ci gaba da kula da yara mu ci gaba ai sabon zama a gidan aljanna wannan abin ya fi miki alheri ‘yar uwa wallahi zawarci musiba ne zawarci bala'i ne rabuwar aure ga zawara wannan ku tambaye su ya suke ji wato ku gane shi namiji watakila idan kuka rabu ba zai kai daɗewarki ba watakila ya iya samun wani auren amma ke kuma ki duba ki ga yanayi watakila shekarunki watakila 'ya'yan da kuke tare watakila yanayinki idan fa kika ce ke kin rabu da wannan a bisa wani abu da yake miki wanda ki rabu ba za ki iya zama babu aure ba saboda shi ɗa namiji ko ita ya mace in dai mai lafiya ce to akwai gariza da aka halicce ta gariza ta sha'awa ita kuma labudda an tushba tana buƙatar a ƙosar da ita ya in ma ki ƙosar da ita ta ɓangaren halal ko ta ɓangaren haram idan kika ce ta ɓangaren halal to ki nemi sulhu da ci gaba da wannan zama lafiyan ya fi miki ki fito idan kika fito watakila wani gidan mai matan da ya za ki koma ba cinya ba kafar baya kin gudu abinda kin tarar da abinda kika guda a baya to don haka gabanin mace ta yi lissafin ita lalle a bata takardarta ko kuma rabuwa sai ta yi alfu hisab ta yi lissafi da kyau ta ga menene zai je ya dawo rabuwar ce alheri ko kuma ba rabuwar ba so da dama shaidan yakan zo ya amfani kawai ya ce a rabu in aka rause me za ki ƙara samun wani auren ko makamancin haka kowa da kika gan shi a mazajen nan akwai irin nasa rashin kirki ɗin ina fata mun fahimta kowa da kika gan shi akwai irin nasa tunda mutum ba masumi ba ne kowa da irin nasa idan wancan kaza ne yasa kika fito za ki je ki haɗu da wani kuma mai fushi in wancan fushi ne yasa kika fito za ki je ki haɗu da wani kuma mai jibga ne watakila ke ba a taba jibgakki ba idan wancan mai kaza ne to ya danganta amma naki kin san shi ki haƙuri ki zauna lafiya ku yi sulhu ku ci gaba da zaman lafiya amma ki ce ke a'a ina ai ke wata ce ki bokare ki botsare to za ki ga yadda ake botsara kuma ba za ki ga mai kyau ba Allah ki yashe mu ubangiji ya ce wa sulhu khair wa uhbiratil anfusu shuh wa in tuhsinu idan suka kyautata watattaku suka yi taƙawa fa inna allaha kana bima ta'maluna khabiran lalle Allah madaukakin sarki masani ne cikin abin da suke aikatawa sai Allah ya ce menene malam walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mayli fatadruha kal mu'allaqa وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i, kuma ba za ku taɓa iya daidaita soyayyar da kuke wa matanku ba, walau harastum ko da kun burace, ko da kun yi kwaɗayen ku yi adalci ku daidaita soyayya ɗin. Nan an ta'dilu bainan nisa ma'ana adalcin da ake nufi da ba za a iya ba adalci cikin soyayya. Duk yadda ka zomo mafi son kai adalci a tsakanin mata biyu mata uku mata hudu ba za ka taba iya daidaita soyayya ka ce wancan 100 wancan 100 daidai da daida suke ba Allah ya ce ba za ka iya ba ko kai ne san sarkin san a zauna lafiya an gane da kyau amma abin da ake so lalle kai adalci cikin alhuququ shar'iyya haƙoƙi na shari'a da zamu bayanin su an gane matashiyar aya walau harastum ko da kun yi kwaɗayin ku daidaita soyayyar da kuke a tsakanin matanku ba za ku iya ba in ji Allah to tunda ku haka ne falata milu kullal maili kada ku dinga karkata dukkanin karkacewa ma'ana kada ku karkata ku koma barayi ɗaya fatadharuha sai ku bar ita ɗayan kalmu'allaqati kamar wacce take ratayayya ai ita ba mai mata ba ita ba mara ma a ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba an batta gatanan gatanan saboda ya fi son waccan ita wannan ta zamo kawai gatanan ne ita ba baiwa ba ita ba ya ba ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba gatanan tana rito ina fatan fahimta Allah ya ce kada ku yi haka in ku kai haka to ka zama azzalimi ka zama menene ka zama azzalimi wa in tuslihu Allah ya ce idan kuka kyautata ma'ana kuka yi adalci tsakanin abin da ya shafi haƙoƙi na shari'a tsakanin matanku wa tattako kuma kuka ji tsoron Allah fa inna Allah kana ghafuran rahima lalle Allah ya kasance ghafuran mai gafara ne rahiman kuma mai jin kai ne wa iya tafarraqa idan kuma suka rabu miji da mata din yughnillahu kullam min sa'atihi bayan sun bi wancan matakan amma daga baya sai aka kai auren dai gwanda rabuwa shine yafi to Allah ya ce wa in ya tafarraqa idan suka rabu yughnillahu kullam min sa'atihi Allah zai zai wadatar da kowanne daga cikin su min sa'ati cikin yalwarsa wa kana Allahu wasi'an Allah ya kasance mai yalwa ne hakiman kuma mai hikima ne subhanahu wata'ala walillahi ma fi samawati ko anan ka tsaya walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya ce dukkanin abin da ke sammai da kasai na Allah ne wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum lalle haƙiƙa mun yi wasici ga waɗanda suke ma'abota littafi min qablikum gabaninku wa iyyakum da kuma mun yi wasici akan ku anittaqullah akan ku ji tsoron Allah wa in takfuru idan kuka kafirce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi haqiqa abinda ke sammai da kasai dukkanin su na Allah ne wa kana Allahu ganiyan Allah ya kasance ganiyan mawadaci hamidan kuma shayabu subhanahu wa ta'ala wannan ayar tana da alaka da wacce ta gabata mun ji bayanin idan aka samu nushuzi daga wajen namiji yaya al'amarin zai kasance ke dai ba za ki ce tun da shi namiji an ce yabi wancan hanyoyin na ganin ya zauna lafiya da ke abinda na manta ban faɗi ba shine wasu masu tsegumi ko in ce masu ƙoƙarin waisu sun ci gyaran shari'a sai su ce kun gani ba shi namiji saboda ɗan lela ne sai aka ce wai shi ai sulhu to ita kuma macen me aka ce ai mata daga zarar ta tara nushuzi musuluncin cewa yayi a dake ta ko a kore ta ko a sake ta bai kawo maganar saki ba shine last alternative da aka kawo fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabilan sannan magana ne idan hakan bai yi ba yake cewa mai fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sannan a aiko magabata magabata su zo su zauna su tattauna dude kokarin a dinke ba a son ya rabu da ita saboda matsala ne zawarawa idan suka cika al'umma matsala ne zaman zawarci ku yi haƙuri zawarawa don wasu suna cewa ane musu bulala da yawa ba bulalan ba ne zawarcin musiba ne waɗanda suke zaman ba laifi bane wasu ba laifinsu bane ya ja su haka ta kasance a kansu wani ibtila'i ne na rabuwa ta aure wani kuma mijin ne ya rasu wani kuma wallahi ita ce mai gaskiya ɗari bisa ɗari amma tsautsayi na aure ya gifta mata ita ta kaɗai ta san bala'i da musibar da take fama da irinsa yo waɗanda ake fama da su ke kuma kina nan kina lissafa wa kanki ke ma hanya kike so ki zo ki bi to ki zo ki ba ku jona ga kuna ina fata mun fahimta ba alheri bane Allahumma sai dai idan wani yanayin da akwai situation ɗin da rabuwa kuma shine yafi zamowa alheri kamar yadda zamu haska insha Allah ina fata mun fahimta to dan haka Allah anan yace walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku taba iya daidaita soyayyar da kuke wa matanku ba mace mai namiji mai mata sama da ɗaya ku ce za ku daidaita wannan soyayya ba za ku iya ba in ji Allah maɗaukakin sarki walau harastum ko da kun kwaɗaitu da ku yi haka ɗin an gane da kyau mutum yana da mace sama da ɗaya ya ce to ai shi kam sai ya yi duk yadda zai yi ya ga ya daidaita su daidaita soyayya abin da ake nufi yadda kake jin ƙauna da so na waccan ita ma ka ji kana so da ƙauna na waccan ba za ka iya ba ɗan uwa ko da kai ne shugaban majani ba ma majinunu laila ba yau ko da majinunu ya auri laila in ya ga wata to sai an samu fifiko ko dai ya fi son laila ko kuma ya an gane da kyau ko kuma wata ta zo ta fi son abin nan laila haka tsarin yake to amma abin da ba a so kada wannan so ɗin ya jaka ku dinga zalintar wacce son ya zo ya ainihin wato ya yi ƙasa kuma ku gane ba wai idan kuna zaune da miji shekara ɗaya shekara biyu shekara da yawa don ya yi aure wai shi yake nufin ita wacce aka yi wa auren yanzu ba a santa yanzu waccan ake so wacce aka auro mata suna wannan koren da yawa yoso da dama wani ma baya ƙara sanin yana son uwar gidansa ya ƙara auren wani baya sanin yana da son matan biyan sai ta uku ta zo da kun san irin alheri da ƙauna da so da kuke da shi a wajen wasu mazajen da kun ba su damar su je su auro wasu matayen a lokacin za ku ga a keta renin wace ce ake so wace ba a so ina fata mun fahimta amma kina nan a gaban miji kamar fitilar vespa ina za ki san da gasken gaske ana son ki an gane da kyau ai ba za ki san makurar ƙauna ba sai kin ganki da wata to a lokacin ne za ki san capacity ɗinki hajiya gurinsa amma kina nan ke kaɗai kin malala gida kin yi kaza kin yi kaza a watakila tsoro kike bashi gwanda ki san ko biyun ne ko ku ukun ne ko ku hudun ne kowa ta baza kwanjinta kowa ta iya ruwanta ta fidda kanta amma fa kada ki zamo aike ce gidan kin riƙe kan amma kuma kayuwa da yawa a waje baki san me yake yi ba haka ne ko ba haka ba don haka gwanda a ba da hanya a ba da dama halastacciya aure ne ya yi mace ce ta zo ke kin san kayanki ina fata mun fahimta kuma kin sanya kuke zama da shi to don haka ku gane namiji idan ya ce zai ƙara aure ƙara aure ba shi yake nufin wai ba a son wannan uwar gida ba ko kuma in ta biyu ne ba shi yake nufin amaryar ba a son ta ba ko in ta uku ne ba shi yake nufin ba a son ta uku ba shi ƙara aure maslaha ce dalili ne ke kawo ƙarin aure wani ya shirya bai shirya ba haka al'amarin kwatsam yake zuwan masa ina fata mun fahimta yau so nawa wasu sun je sun je tambaya kawai sai tsautsayi ya gifta tsautsayi zan ce ko menene to rabo ko Allah ya kawo rabo aka samu babban rabo kuma kuma sai ya ce baya so shi aure rabo ne duk yadda wani ya so ya kai ya samu wannan aure din ya samu wannan rabon in babu rabo ba zai yi ba amma idan rabo sai kaga Allah ya sa an samu wannan babban rabo din an gane da kyau kadai dai wani zai ce to ya zami da wannan magana biyan idan Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa ba za ku taba iya daidaita soyayyar matan da kuke da su ba a lokaci guda haka ne da kuma waccan ayar fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dalika adna alla ta'ulu a waccan ayar Allah yace fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba ko dai bibbiyu ko uku uku ko kuma hurhudu amma fa in khiftum alla ta'dilu idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba fawahida to ku takaita a wajen guda daya haka naga wata ta, ta hakikan cewa ita ga ta masaniya gwanar tafsiri tana kama maza akan ga Allah ya ce ku kuma sannan Allah ya ce fa eh, menene fa in khiftum Allah ta'dilu fawahida ba za ku yi adalci ba ku takaita akan daya kuma Allah ya ƙara tabbatarwa ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ina kuke da adalci musamman mazajen yanzu na haka kawai ku je ku yi ta auren mata daya kada wanda ya ƙara cewa zai auri mata biyu tafsiri take yi ina fata mun fahimta na ba ta da yaya mata ko to abinda ake nufi ita fahimtar ta kenan dalika mablaguhum min al-ilm abinda waccan ayat take nufi fa in khiftum alla ta'dilu idan kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci ba adalcin da ake nufi adalci wajen alhuququ shar'iyya haƙoƙi na shari'a ba za ka iya kiyaye waccan adalcinta ba haƙƙinta ba ba za ka iya kiyaye waccan haƙƙinta ba to ku taƙaita a guda ɗayan zai fi muku abin nan zalika adina Allah ta'ulu ya fi kusa da kada ku karkata ku je ku yi zalunci ina fata mun fahimta guda ɗayan kwa kulawa da haƙoƙinta amma wanda aka yarjewa ya biyu uku hudu shine wanda zai iya ba da haƙoƙin ɗaya haƙoƙin biyu haƙoƙin uku haƙoƙin hudu ina fata mun fahimta ita kuma wannan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum ba wai tana magana aka- tana magana ne akan abin da ya shafi ba za ku taɓa daidaita soyayyar da kuke wa matanku su zamo ɗari bisa ɗari dukkaninsu ba in ma ya ce miki ɗazu to ƙarya yake a yanzu an gane da kyau in ya ce miki son ku ɗari bisa ɗari ne duk ina son ku ɗari bisa ɗari to wannan ya faɗa ne dai don a zauna lafiya kuma ba laifi ba ne don mutum ya dinga 'yan waɗannan taɓatan ba laifi an gane da kyau yawa don dai a zauna lafiya ma'ana dukkaninku ina son ku dukkaninku matana ne dukkaninku kaza da kaza kuma wannan shine zai ɗan sanyaya musu ba a ce don ka fi son waccan ba kullum ka dinga haba ai ga ta fita gaban mota ga ta fita kaza ga ta fita wannan sai ya kona waccan rai ai kuma ko kai dai ka bar abin a ranka wato shi so a zuciya yake an gane da kyau so a ina yake a zuciya yake kuma kai kai fa baka san me so ba malam goro wanda ba shi da mata ba zai san me so ba shi yasa har yanzu ku gane karatun bane ina fata mun fahimta eh ba za ka gane menene hakikanin so din da ake magana ba a ku kyale komanda haka ya huta wato shi so da ake magana yan uwa ba za ka san hakikanin so din ba sai kayi aure yan uwa ba za ka gane hakikanin kana so ana son ka ba sai kayi auren to a lokacin ne za ka ga hakikanin soyayya da ake magana amma so ta fayan fage so ta kafin a yi aure so na kafin a yi aure a kafin a yi aure wannan kawai fata a faɗa ne a fatar baka amma hakikanin so yan uwa yana tabbatuwa ne lokacin da aka yi aure kuma hakikanin so yana zuwa ne a lokacin da aka ga an daɗe ana yi wato shi duk lokacin da aka ɗau lokaci ana yi to so ɗin ƙara shaƙuwa ake yi tausayin ƙara tausayin juna ake yi so yana hukunta maka biyayya kamar yadda muka sha faɗi sannan so yana hukunta maka jin kai da tausayi da tausaya wa'annan waɗanda suke a na ƙasa da kai ina fata mun fahimta to don haka Allah maɗaukakin sarki a nan ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum duk yadda kuka so ku daidaita mata wajen su zamo daidai equal akan wajen abin da ya shafi abin nan soyayya Allah ya ce ba za ku iya ba walau harastum ko da kun yi yunkuri kun so ku yi hakan amma abin da ba a so fala tamilu kullal maili kada ku karkata a gun ɗaya dukkanin karkata ku tare a gurin ɗayar fatadaruha kal mu'allaqa ita kuma ita kuma ɗayar ku batta ga ta nan ita ba mai miji ba ita ba mara miji ba to anan zalunci zai zo abinda ake nufi ku kula da haƙoƙinsu ku kula da abubuwan da yake haƙoƙinsu na shari'a kada ka tauye mata haƙƙinta ka ce ai tunda haƙƙi ne na sadaki tun da dama baka gama bashi ba ita kam ka auro ta ne a bisa bashi ba kuma ka je ka ƙara wata aure amaryar sai ka bada cikakken sadaki na yanzu ita kuma waccan baka bada sadakin ta ba uwar gidan sai ka ce ai kam yanzu ka san kayi aure ke kam ba za ka bada waccan bashi na menene na sadaki ba kayi zalunci dole ka bata ko kuma ka ce ai yanzu tunda ka yi sabon aure ba za ka dinga ba waccan abin da yake na ciyarwa ba nafaka ɗin da take wajiba darura a kanka ka ce ba za ka bayar ba ka yi zalunci a nan ko kuma abin da ya shafi na rabon kwana lokacin da yake kwananta ne a ce ba za ka tsaga ka ba ta wannan haƙƙinta ba ka yi zalunci a nan ina fatan fahimta abin da na faɗa a ɗazu zan mai ga gurinsa inda ya zo su kuma matan su kiyaye su gane baya daga cikin wai an fi son wancan akan wancan matukar cewa don an shiga ɗakin wancan an yi raha an yi shewa an yi kaza ni kuma idan aka zo ɗakina ba a yi komai ba don haka can aka fi so ba a fi son nan ba ba wannan shine mizanin so da ƙauna ba ina fata fahimta sannan ba daidai ba ne ki ce ai tun da aka je aka yi abu a can ɗakin nan ma sai an yi abu a nan ɗakin in na ce abu kun gane me abin ina fata fahimta yawwa wannan ba ki da wannan haƙƙi ɗin ba haƙƙi ba ne ki ce ai dolan doliya tun da ya je can nan ma in ya zo sai an yi a'a wannan ya danganta da nishaɗinsa da yanayin da ya same ki da yanayin abin da zai ɗauki hankalinsa da jan hankali zuwa gare shi ina fata fahimta wata ko ba ainiya ba a yi wata ko ko da niya ɗin ba za a yi ba da niya da rashin niya ke kika fi sanin mashimfiɗinki ina fata fahimta to mata ku gane wannan dan da yawa mukan samu fatawoyi daga wasu ɗaiɗaikun mata ta yi tahuci tana kaza an zalunce ta an tauye mata haƙi an mata kaza ana cin amanata wata idan ta zo tana shashshekar kukar in ta gaya maka matsala in ka ba a sannu sai ka gaba ta gama fahimtar me haƙi ba ma ina fatan fahimta sai ka ba ta dama ta gama ba da abin da ke tattare da ita an mata kaza an mata kaza wata da ta zo tana ta cewa ita mijinta ne yake cin amanata ya mata rashin kirki bawan Allah nan ta kula da shi tai kaza tai kaza tana kuka tana sheshekewa kamar ranta zai fita da zaka tambaye ta sai a ce wai kam wani irin cin amana ne wallahi kai sai ka zaka ce irin baya kwana a gida ne kawai ya zama shi ma dan kwalta ne wai ashe idan ya je gurin iyalinsa matansa guda uku to ɗaya daga cikin matan in ya je ya ce ya fi samun gamsuwa a nan a nan kuma bai cika samu ba to wai fa shine cin amana da waɗancan suke ta waɗannan ifface-ifface ɗin da ku zo kuna wannan ifface-iffacen ɗin iyaye mata ki gane me yasa can ake yi nan ba a yi ina fata mun fahimta abin da ya ja nan zai iya nan ma zai iya jansa a ciki shi namiji da kuke gani duk girmansa duk muzuransa duk buɗe idansa a waje duk yadda zai sa kakinsa duk yadda zai muzurai a waje idan ya je gida waina yake zama juya shi cikin sauƙi ta da shi cikin sauƙi ina fata fahimta ko Allah ya ba wannan ikon mata suna da wani kwarjinin da a to masu kakin suna da yawa kenan mata suna da wani kwarjinin da za ka zo kai ta ainihin wato balbali a waje amma wani lokacin wallahi babu yadda ka iya cikin gidan nan sai ka bi sai ka yi abin da suka ce sai domin a zauna lafiya ina fata mun fahimta ba dan ba su fi karfi ba dan baka fi karfin su ba ba dan kai ne jagora ba ba dan kaza ba dan kaza ba amma haka Allah ya musu wannan kwarjini din shi yasa aka ce menene a su ne ran gida eh ba ƙarya bane in suka so gida ya zauna yayi lafiya to gidan zai kware zai yi lafiya amma idan suka so kunna gida to fa gidan nan lalle ba zai zaunu ba to Allah ya zauna mana da gidajen mu lafiya to ubangiji dai ga abin da ya faɗi ma'ana ko da waccan aka fi so to kada a bar wannan ɗin ta zamo kal mu'allaka ita ga ta nan ai ta mata habaice habaice ai ta mata abu tana ji tana gani wannan sai ya ƙara mata damuwa kan damuwa an gane da kyau yau da mata za su gane yayin da aka ce an yi aure ki ɗauki wannan aure a matsayin ibada ne ki ɗauki wannan aure a matsayin hanyar neman aljanna ne to da izinin Allah raɗaɗin zai ragu ƙwarai da gaske raɗaɗin zai ragu ba kamar yadda za ki dinga jin cewa kina zama ba ne ko na bauta ko an kawo ki ki yi kaza ki abin a bauta kike yi ita kuma bauta dole tana buƙatar haƙuri ina fata mun fahimta to Allah ya ƙara ma iyayenmu da mu haƙuri ga baki ɗaya wajen zamantakewa Allah ya ce wa in tuslihu idan kuka kyautata ma'ana kuka yi adalci tsakanin harkar ciyarwa tsakanin iya- iyalanku wa tattaku kuka yi taqawa fa inna allaha kana ghafurar rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jinkai wa in yatafarraqa amma idan suka rabu yughnillahu kullam min sa'atihi Allah madaukakin sarki zai ah, Allah madaukakin sarki zai zai wadace kowace daga cikin a zai wadaci kowanne daga cikin wanda suka rabun namiji da mata daga cikin falalarsa wa kana Allahu wasi'an a hakima a nan gurin Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana idan mazaje suka rabu a miji da mata suka rabu rabuwa ta mutunci rabuwa ta tsarin musulunci ba ta zage-zage ba ba ta ifface-ifface ba ka san wata rabuwar sai a zo ana tafi gidanku ka za a yi ta zagi a ita wannan ba daidai ba ne a kyautata lokacin saki idan ma za a yi saki ɗin wasarrihuhunna sarahan jamilan a yi saki saki mai kyau kuma idan aka yi saki ba fa gidanta take tafiya ta tafi ba ba gidansu take tafiya ta tafi ba a'a idan aka saki mace a falsafar musulunci tana zama ne daram a wannan gidan naka anan za ta yi idda an gane da kyau yauwa a nan za ta yi idda idan haya ne sai ka ci gaba da biyan kudin hayan nan har ta gama idda ina fata mun fahimta domin ai ba a gama guntse tsaya igiyar gabaki daya ba dama watakila tsammanin in an yi fushi ne watakila daga baya an dawo za a ci gaba da dinkewa a ci gaba da zama amma yau da kansu ana yin sake din za ta tattara kayanta ta tafi ko kuma a ce bara a aiko mota ta kwashe kayanta ko kuma shi ya ce tattara yanaki yanaki ki ban min gida to wani gida tana nan ba inda za ta je har sai ta yi idda ana idan ta yi idda ne to kuma wannan kaga wani abu ne na daban ina fata mun fahimta to idan aka yi rabuwa ta mutunci Allah ya ce zai wadata kowanne daga cikin miji da mata ɗin daga cikin falala ta Allah maɗaukakin sarki shi Allah shine alganiyu shine mai wadatawa aure yana sabub yana daga cikin sabubban da Allah ke wadata bayi idan mutum yana ganin shi kadai ne a yanzu samunsa karami ne amma samun nan nasa ya isa ya iya yin aure to insha Allahu ina mai maka tabbacin nan idan kai aure kana da samun da zai iya rike maka mata da izinin Allah ku Allah zai taimake ka akan wannan aure da kai ka fuskanci Allah wa ankihul ayama minkum masalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi idan sun kasance ba su da shi talakawa Allah shi ne zai ainihin wato a, zai wadatar da su cikin falalarsa wa ya gaya maka wayanka da dabaranka shi yake rike maka aure wannan bataliyar iyalan da suke karkashinka wa ya gaya maka dabararka ce Allah ne yake zaunar maka kai dai cewa akai kai kamu da sababi ka kamu da sababi daidai gwargwado yadda zai iya rike maka wannan iyalin to wallahi za ka yi ta ganin buɗe ta inda ba ka yi tsammani ba yau da za mu buɗe ƙofar kowa ya kawo hikayar aurensa samunsa gabanin aure da bayan an yi aure za ka sha mamaki wani ba shi da gidan gabanin ya aure da yin auren kuma ya samu gida ba shi da mota gabanin aure da yin auren ya samu mota ba shi da kuzari da yin auren ya samu kuzari ba shi da kaza amma da yin auren sai ka ga malam abubuwa suna ta buɗewa ta ina ne ta arzikin Allah maɗaukakin sarki ne saboda ka yi ƙoƙarin ka kiyaye mutuncin kanka ka kiyaye waccan baiwa Allah to Allah maɗaukakin sarki zai taimake ka kuma zai buɗa maka wannan hanyoyin amma yau samari zukatansu cike take da tsoro kai fetur fa kullum tashi yake yau aiko ba zai sauko ba inda a Najeriya ne amma Allah dai ya sauko mana da shi dala ta tashi naira kullum faɗuwa take kaza da kaza to sai ka duba ka ga shekara nawa ana fama da hakan kuma kullum dai kai na sadaka kake ta karba ka karba jiya ka karba yau ka karba gobe haka za ka yi ta fama da gwabranta kenan kai ta fama da sadaka sadaka kai ma ka yi kokari da ɗan abin da kake samun kai aure wallahi auren nan da kuke gani ya ku samari akwai tarin falala a cikinsa akwai tarin alheri a cikinsa tunanin kamalan ya sha bamban da wanda ba shi da aure an gane da kyau tunanin mai aure ba daban yake musamman a wannan zamani da wanda ba shi da aure nutsuwarka daban take da wanda ba shi da kai yanayin cajinka da yanayin karsashinka in karatu kake in wajen aiki ne daban kake da wanda ba shi da aure ina fata mun fahimta um, wata rana yalla bai alhaji ahmad gazali dan isan daura sai yake gaya mun cewa wai wasu suna gaya masa cewa shi wannan malamin kam baya gajiya ga yamma ga azumi amma ya ta hakolo yana ta magana da kaza da kaza to sai ya ba su amsa daidai da su ya ce a kuka san wani irin tanadi iyalansa suka yi masa kafin ya fito tafsiri na ce kwarai kwaran ka ya daɗe ni na san me nake karɓa a lokacin sahur an gane da kyau ai wannan bayan allah da kake ganin su da bazar su muke taka rawa a nan gurin banda haka da sai dai ka je aya ai ba za ta jawo ba ina Allah ya ji kamalan Ahmad Tijjani Guruntun ko ba don ya mutu ba ya ce ai malam bayanin ba zai yi ba in ba don su ɗin ba idan ba tallafawansu ba kabbara kuma ba za ku iya yi ba bayanin ba zai fita ba tunanin wani lokacin kana son ka yi tunani ka kwantarwa da wani hankali tunani amma in ba wannan auren akwai damuwa wata rana fa wani ne ba zan kama suna ba muna cikin garin nan fa sai aka buga irin wani irin knockout din nan sai nake cewa sa wani wannan fa kamar ni da ma zolaya nake nace kamar fa bindiga yace akramakallah ina jin fa bindiga ce ku za ka yi ta fama da tsorata za ka yi ta fama da rashin kwanciyar hankali don haka kai aure ka huta an gane da kyau zan rufa maka asiri ba zan kama suna ba abinda muka faɗi na daidai ubangiji allah ya ɗamu cikin ladan na kuskure ko tuntuɓan harshe allah ya gafarta mana gobe za mu ƙarasa waɗannan bayanan insha allah assalamu alaikum